ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam tabbata da karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba a manta ba muna karatu ne akan kissar yakin tabuka ko mun karanta satin da ya gabata cewa manzon Allah sallallahu ya fita tabuka bayan duk shirin da aka yi a baya yanzu an kama hanya kuma an tafi za mu tashi ne da malin ya kawo cewa waƙar ta kallafa da sallama unasun haka ne ko ya ce haƙiƙa manzan Allah bayan ya tafi waɗansu daga cikin sahabbai sun kasance ba su bi manzan Allah ba a lokacin wasu daga cikinsu ya ce wala haƙa bihi unasun amma wasu daga cikinsu kuma bayan manzan Allah ya riga tafiya daga baya su ma sun bi shi sallallahu alaihi wasallam wa mimman lahiqa bihi abu khaisama radiyallahu ta'ala anhu daga cikin sahabban da suka bi manzon Allah bayan ya tafi akwai wani sahabi mai suna Abu Khaisama Allah ƙara masa da yace faqad ja ila baitihi bada an sara sallama wal muslimuna fi yawmin harim shi Abu Khaisama bayan manzon Allah ya tafi ya bar garin Madina a cikin wani yini mai tsananin zafin rana a wannan lokacin ana tsananin zafin rana dama malam ya kawo mana cewa an fita in tabuka na irin kamar gaske irin rani ko bazara ko to kuma wannan yanki ne sahara na garin madina akwai rana da zafi mai yawa sabanin wasu yankuna na garin akwai na kasar ma saudiya din muzalla ya fita a wani yini mai tsananin zafin rana bayan ya kama ya tafi sai abokai sama ya zo ya dawo gida shi kuma sai ya samu iyalinsa matan shi a cikin lambun gida ko inda mai arziki ne aga gidan masu duk arziki sosai aka samu akwai irin dan wani lambu da ake a gefen a cikin gida ko a wani yanki haka a gyara wani guri a mai da shi lambu don aje ana hutawa saboda zafin rana kamar gidan masu manyan kuɗaɗe kenan yace sai abokai sama ya dawo ya shigo gida wadda da imra'atayn lahu fi arishayn lahuma fi ha'idin sai ya samu matansa guda biyu sun daura ko sun fitar da irin kan bed din nan ko ba an san kan bed ba wani ɗan gado da ake hutawa a kansa za a iya naɗe shi a tafi kuma za a buɗe shi a zauna a mai da shi kujera ana so a wurin ya zama kuma gado a kishin gida a huta a kai to irin wannan shi ake cewa arish eh ko kamar ka ce wata karaga ta ake zauna ne ta masu kuɗi ko masu mulki arus ai daban kuma ai ta shiga wani layi daban yace fi bustanin ya same su a cikin lambu suna hutawa matansa su biyu ina miki ai bustanu faga da rashad kullu hadan minhuma arisha yace kowace a cikin matansa ta bude gadanta da take huta dan karamin gadan nan ta ware shi a gefe tana hutawa ayar ma ga tan a gefe mata ne na mutum daya suke hutawa a lambu irin na gida din ana shan iska ko saboda gari ya dauki zafi ga tsananin zafi to ga za a je lambu a huta ina fata an gane ina ne shi wa baradallahu ma'an kuma kowace a cikin su ta sa man ruwa yayi sanyi imma a cikin tulu ko a cikin salka domin an san zamu san aje ruwa a salka sai a rataye shi a guri mai kyau kiran turon yayi sanyi kamar a yanzu ne ka ce a fito maka da ruwa a firiji april ana tsakiyar zafi rana a nan ka je gidan mutum sai baka ruwa a firiji mai sanyi haka za ka zaɓi yaranka ko za ka lokacin har ruwan sha yana yankewa a cikin gari saboda kowa yana cikin kishirwa ana son ruwa mai sanyi kowace a cikin matan ta saka mai ruwa mai sanyi wa hayya allahu fihi ba'aman kuma ta shirya masa abin da zai ci in ya zo wurinta mana inda da jagun wani dan gaisa barka da rana barka da kaza to za ta bashi dan ga ruwa mai sanyi ga dan wani taba kalashi kamar mutum ne mai mata bi gidansu daban-daban zai har dan ka je gidan wata ka ta abinta gidan ala ka iya cin abinta gidan ta baka dan wani abu ka za ka iya ci tunda matar ka ce kuma gidanka ne na fata an gane yace falamma da kala da ya shigo cikin lambun dama ala babil arish sai ya tsaya a bakin wannan lambun radar ila imra ataihi wa huma sana'ala wa ma sana'alahu sai ya kalli matansa guda biyu gaba ɗayan su ya kalli abin da suka ne shimfiɗa ta alfarma da gurin hutawa ga ruwa mai sanyi ga abinci an haɗa masa mai kyau ana jira idan ya zo za a gaisa da shi ga gun da zai zauna ya ci abinci kaza ya sha ruwa mai sanyi duka ya kalle su faƙala kuma sai ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bahin ay ash-shamsu yanzu manzon Allah ya kama hanya ya fita a tsakiyar rana ya tafiya a jirgi a sahara a rana wa rihun wa haru ga kura tana bule shi ga tsananin zafin rana kuma wa abu khaisama fi zillin ni kuma abu khaisama in daura yanzu a cikin inuwa baridun mai sanyi wa da'amun muhayyan yace ni abu khaisama in zauna a cikin inuwa mai sanyi ga abinci kuma an shirya min ne ci manzon Allah kuma ya fita can jeji a cikin sahara a cikin zafin rana ya tafiyarsa zai tafi yaki ni kuma zauna a gida gurin mata kamar haga yana yi wa kansa da kansa faɗa ke daga cewa abin da ya shi da kansa da kyautawa na fata an gane ya ce wa mara'atin ko wa mara'atin hasana in zauna ga abinci mai kyau in ci ga inuwa mai sanyi ga mace kyakkyawa min jiran ita ko fi malihi muqimun ni yanzu zauna cikin dukiya ta in zauna an bar manzala cikin rana yana cikin tafiyarsa yace ma hadha bi nasib ai wannan wallahi ban yi adalci ba da kansa ya ce wa kansa da kyauta ba yanzu shi ya zauna ya kole ya more ya huta a gidansa ga lambu mai kyau a ƙayace ga mata kyakkyawa ga abinci an shirya ma ga ruwa mai sanyi komai dai mai kyau kaman abun mai arzikin da yake karfin arzikin sa kai ya kawo ko ka san ko yanzu ka je gidan wasu manyan masu rike kai ka dauka ma cewa ba a Najeriya kake ba kage da ka tsara gidan aka kashe masa kuɗi da gun huta masu kyau da sauransu ya ce wallahi wannan ba adalci ba ne sun makala sannan ya ce wallahi la adkulu arisha wa yatin minkuma ya ce wallahi ba zan shigo wurin kowace ɗaya cikin ku ba hatta alhaƙar su salama ya ce sai dai kawai abin da ya fi shi ne yanzu ba zan shigo wurin ku ba wallahi zan kama hanya ne sai na gamu sai na da suke manzan Allah Mana zan bi manzan Allah ma abin da ne ban kyauta ba ni a cikin gida cikin nishaɗi kuma cikin jin daɗi gatan manzan Allah shugaban dukkan halittun duniya ya fita a cikin rana da zafi da tsanani don kare addinin Allah ni kuma yanzu zauna a cikin gida ga mata ga dukiya ga jin daɗi ga inuwa ya ce wallahi ba zan shigo ba za ka kawai ce maza maza a ɗaura masa sirrinsa zai kama hanya ya san abin da ya ɗazu ko jiya bai kyauta ba yanzu kuma zai kama hanya don ya goge laifin da yi ka gwada ba ƙaramin imani ba ne ta ce fa hayyali zadan fassala ta yace ku je ku haɗa mu da kayan gujiri zan kama hanya nan da nan kuma suka tashi mata su matan da haga ai mata ne masu san Allah ko ba su masu mara hila da cewa to ka dan tsaya mana ka dan ci abincin in ga so ka kama hanya ba haka daga nan ka je ka zauna kuma sai za ka da wata hira sai kaza sai kaza shikenan ka ga shi kuma abin da ba kyau kamar a ce yanzu mutum yana da mata biyu gidansu daban-daban in ka samu wata makira a cikin sun ka je ga heta sai ta shirya maka wani abinci ta shirya maka sai ta rika da hiritar ka har ma ka ga an je abu ma da dai yayi nisa har ka shiga wasu ahokin da bai kamata ba kuma akwai irin su daga cikin mata ya ce ina muke ya ce sun makadama ko ya ce suka ce ya ce ku haɗa mini ku kwaɗa mini kayan guzuri na kawai fafala ta fi ta masu kayansa sun makadima haka ne ko kaddama na jihahu a ta masu kuma ai ba'irahu raƙuminsa farta halahu sai ya haura kuma ya kama hanya kawai yanzu ya bar matan ya bar dukiyar ya bar jin daɗin ya bar abincin shi ma ya kama hanya cikin sahara ɗin zai je game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kara jahat ta da sallama fi tabuka ya kama hanya ya bi bayan manzon Allah har ya riski manzon Allah a tabuka falamma dana da ya kusa ƙarasowa sansanin da manzon Allah ya tsaya a tabuka qalan nasu sai sahabbai suka ce haza rakibun ala tariqun mutaqaddo na ne muqbilun suka ce ya manzo Allah ga can wani mahayya taho ina tafowa zai zo shurin da nake saboda za a hango ai abu nan kurar tafiyar doki ko rakumi daga nesa daga can wani ya taho ya manzo Allah akan abun hawansa ba za a iya gane waye ba saboda nisan tafiyar amma dai an hango mutum ne a kan abin hawansa faƙa da sallama sai mun Allah ce kun aba haisama Allah sa abu haisama ne ko a yake nan yana ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ga bai ganshi ba ko yace Allah sa abu haisama ne qalu suka ce bayan mutum ya tawo ya rasulullahi huwa wallahi abu haisama suka ce manzon Allah wallahi kuma shine gashi nan ya zo shi saboda yanzu ya ƙara so an gane waye ga tafiya fako nani fama da nan su sallama qala lahu da ya dogo magana sai ce manzon Allah kau aula a fa qala lahu sallama sai manzon Allah ya ce masa aula laka ya aba haisama ko me ya faru aba haisama ya aka yi ne kuma baka biyo mu tare ba sai yanzu kuma ka biyo mu menene ya faru fa akbarahu al-khabara sai ba shi labarin abin da ya faru fa qala lahu khairan wanda Allah ya masa ya ce masa wannan ayi alkari ne masa addu'a ya masa magana mai daɗi wada alahu kuma masa addu'a ta alkhairi saboda abin da ba karamin abu bane da bai tafi yakin ba ya shigo gidansa zai huta kuma ga mata ga dukiya ga abinci ga komai amma imani sai ya motsa mar cewa yaya manzon Allah ya shiga cikin sahara yana fama kuma kai ka zauna a gida zaka sai ya bar duka wannan kayan ya kama hanya shi ma irin manzon Allah zaka masa addu'a ta alkhairi to wasu ma daban sun bi manzon Allah ba wannan Abu Hasan ba mallan da ya kawo mana shi kadai ne dan mu san cewa da manzon Allah tafi Tabuka ya bar wasu da yawa ba su bi shi ba wasu daga baya sun bi manzon Allah sallama wasu kuma ba su ma ba wanda za mu karanta su ma mu ji wani lokaci insha Allah ya sai mu yi asila lil muraja'a ko yace mata waqa'at da Tabuka wa ma sababuha kamar da mallan ya saba yace yakin Tabuka yaushe aka yi shi kuma menene yasa aka yi yaki ko ai mun karanta fa farkon karatun mu yace kana annabi sallallahu alaihi yuwari bi kulli gazwati gazaha si wa gazat tabuka yace manzon Allah kasance na tafi yaki to yana yawa sojoji saye da kuma kamar ka ce badda sawu da basaja idan za a tafi yaki in za a tafi kamar daga nan zuwa da maturu ko Borno sai ya kama hanyar guru hanyar Kano haka kowa da ɗauka cewa ko guri za a je ko haɗeja ne ko kano ne sai an yi nisa kuma sai shafana sai kama hanya ta tafi saboda dabaru na yaƙi da yawa ya ce amma a yaƙin tabuka ba a yi wannan ba an faɗa wa kowa gun da za a je tun kafin masu kowa ya shirya za mu tafi tabuka yaƙi saboda nisan gurin da kuma wahalar da za a sha a hanya ya ce fama sababu menene dalilin da ya sa manzala ya haka shine malam ya kawo mana cewa saboda tafiya ce mai nisa sannan kuma ana cikin wani lokaci na bazara babu kuɗi a hannun mutane ko ba a son barin gida saboda lokacin da dabda ka ce nunar dabinan su amfanin gonar su to duk mai gona ba ya son barin gida a lokacin ba dole ba amma kuma gashi abu ne da ya kama dole sai an yi shi zaka saka faɗa kowa dan ya shirya yace abu na uku to sallallahu sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim darasan fil infaqi fi hadhihi al-ghazwa sahabbai sun yi wani abu na mamaki abun koyi a gurin ba da dukiyoyi don tafi yakin tabuka ba mun karanta ba saboda manzala ya ce duk wanda yake da dukiya ya kawo don a taimaka a tafi yakin tabuka tunda an haɗa rindina mutum akalla dubu talatin a ga ba karamar tafiya ba ce ba karamar ba ƙananan mutane ba ne to wannan mutanen ciyar da su ɗaukan ɗawainiyarsu kafin a je tabokan a je a dawo me za a ci ana buƙatar dukiya yasa har kullun da'awar musulunci bayan an sa dole sai an saka kuɗi tukunna saka ilimi tukunna kowa ya bada gudunmuwarsa in babu kuɗi ba sa yiwa ina fata an gane yasa duk da kaza an ce a kawo gudunmuwa to kai kokari ka bada naka sai Allah ya biya ka a duniya da kuma lahira saboda wallahi a yanzu zaman da muke za ka yi mamakin dukiya a gun mutane a bar mamaki ce za ga ɗan da ka haifa in ba sa'a kai ba yana bala'i akan dukiyar da kai kai ka ne ta gashi nan masifu da kana ji abran ya bai baka tsoro ma kisa an kana dukiya ka ciyar ka taimaki addini dan ka gina kanka lahira kafin ka je ka mutu dan baka tuna ka mutu ba ko baka san wannan aiki Allah zai karba ba in dai kana da shi wallahi kar ka yadda a ce kullum baka ba da gudunmuwa na ci gaban addinin wannan abu da kake so a kawo ce muku ko ran juma'a koran laraba da ladi a masallatai wallahi kana ba da kana da shi dan kana yi wa kanka da kanka in fa ka mutu fa ka shikenan fa ba kowa bane bai ga samun bayan mutu fa wani ya ba wani abu na addini ba su da fa yanzu ba da ran naka ma suna buƙatar su cire kuɗin fa in ba Allah bane ya taimake ka Allah ka tsare imanin Allah shirye da zuri'ar mu yace udhkur abrada man qaddama fiha nafaqatun wa da'ahuma ko yace ka faɗi waɗanda suka kawo taimako masu yawa da kuma abin da aka farfada musu da kuma abin da suka yi aga ai mun ta karantawa da yawa sahabbai da yawa sun bayar da abubuwa daga cikin su akwai Usman bin Affan irin abin da ya kawo manzon Allah yayi murna ya ji daɗi ya masa addu'o'i har ma yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Usman zai yi na zunubi ma ko na meye ma bai cutar da shi ba daga yau saboda abin da ya bara dukiyarsa irin sa Abdurrahman bin Auf ko ya dauke shi ya bada raƙumi 100 raƙumi 100 fa yace duka ya bada fi sabilillah to haga dis sahabbai kowa iyayen sa yace abu na hudu tawakkar ba'du sahaba fil kulli ma'ahu sallama yace wadansu sahabbai sun yi jinkiri na fita tare da manzon Allah sun malhika bihi fi ma ba'adu sannan daga baya suka kuma bi manzon Allah suka riske shi faman minhum asalahu dalika ya suka faɗa mana daga cikin su wane ne ka sani da ya haka ya fara da shi ai mun karanta nan ko shine Abu Khaisam to wannan kin tace usul rasul sallama wa sabuhu ila tabuka yanzu an ci gaba da tafiya har ga manzon Allah ma ya zo tabuka din ya ce wasan su salama wa sabuhu sayrahum ila tabuka manzo Allah ya tagaba da tafiya shi da sahabbansa har zuwa gunda ga cewa tabuka tafuk tahuffuhum inayatullahi ta'ala wa hibzuhu fi dalika sirri ita cikin kariyar Allah da taimakon Allah sun kai har tabuka duk da cewa tafiya ce mai nisa tafiya ce kuma mai wahala a lokaci kuma mai tsananin zafi mun karanta satin da ya gabata cewa manzon Allah da ya fita tsabar tsananin zafi har guzurin sahabbai ya yi ƙaranci ya yanke ruwan sha ma ya yanke a tafiya har waɗansu za a yanke raƙuminsu don su ciro wani abu da raƙumi ke tara ruwa a cikinsa su sha don su samu ɗan sauƙin ƙishirwa ba mun karanta ba a ƙarshe mazalla ya ga bala'in ya yi yawa tsanani ya yi yawa aka roƙe cewa ya manzan Allah ka roƙa mana Allah in jiwa tana babakarin ya manzan Allah ana cikin wahala ka roƙa mana Allah tunda Allah yana karɓan addu'arka ko ya ce kana san haka ya babakar ya ce eh ya manzala ina so ayi so aka yi addu'a Allah ya kamta ruwan sama aka yi ruwa a iya sansanin su ruwa sosai kowa ya sha yayi wanka ya ɗebi guzuri sahabin ya ce da na zagaya na ga ruwan yayi nisa ne sai ga ai babu ruwan daga iya gunda su ba da makan ruwa aga addu'ar manzon Allah ke kuma lokacin kamar ka ce ba lokacin da aka saba yin ruwan sama bane kamar a ce a yanzu anan yanki a ce an yi ruwan sama haka abin mamaki ne tunda ba saboda su yanzu ba to kamar haka saboda albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yake manzon Allah ya tabbata tafiya ne har an je taboka a bisa kariyar Allah da kuma taimakon sa duk da tafiya ta minisa wa tariqul asir tafiya ce hanya ce mai wahalar tafiya wal harrun shadidun da kuma tsananin zafin rana rana ce sahara ce wata iri marar daɗi mala wanda har yanzu idan mutum ya je Madina ana cikin bazararsu zafi zafin da baka taɓa jin irinsa ba zafi ne na gaske ake yi sosai saboda yanayin wazangun da Allah ya yi shi ya ce wa ra'as sahaba radiyallahu ta'ala anhum min mujatihi min sa so su da sallama fi zalika al-gadwa al-ajiba yace sahabbai sun ga mu'jizar manzon Allah da yawa a wannan tafiya da suka yi da manzon Allah an ga abubuwa na mamaki da ya faru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka daga ci akwai ana tsakiyar bazara a yi addu'a Allah ya kawo girgiji a yi ruwan sama, kuma ruwa na mamako ruwa mai yawa, ko bayan an ɗauki ruwan da aka duba kawai iya gunda sahabban suka tsaya ne kaɗai aka yi ruwan, sauran guba inda aka yi ruwa. A gwana ma abin mamaki ne, saboda addu'ar manzan Allah, sallallahu Alaihi Ya ce, Mamu Muslim ya fidda hadisi rahimahullahu ta'ala fi sahih, a littafinsa a sahih, an abi Humaydin رضي الله تعالى عنه قال انطلقنا يتي منتفي حتى قدمنا تبوك har muka je tabuka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace fatahabu alaikum al-laila rihun shadidun fala yaqum minkum ahad bayan sun isa gunda ake cewa tabuka din za a kwana sai manzon Allah ya ce musu yau a cikin daren nan za a muku ta iska guguwa kaga yana ba su labarin abin da zai faru saboda Allah ya faɗa masa sallallahu alaihi wasallam yace za a muku ta guguwa wata iska mai ƙarfi fala yaqum minkum ahad daga kar kowanne ɗaya a cikin ku ta hitse ma'ana ka shiga gunda ka yi zauna ka kwana to kawai ka kwanta in aka fara sarkar kowa ta shi kaga manzo Allah ya faɗa maka jinyar kuma ya baka magani sallallahu alaihi wasallam to shi haka yake zai faɗa maka jinyar kuma sai ya baka magani yasa duk wanda yake bin sa baya tafewa sallallahu alaihi wasallam yace kada kowa a cikin ku ya tashi faman kana lahu ba'irun kala shudda atla yatalahu wanda yake da raƙumi kuma to ya daure igiyar raƙumin ma sosai raƙumin kansa a kwantar da shi kuma a daure igiyarsa sosai shi makar abu ya tashi saboda ƙarfin iska zai ɗauke duk wani abu da ya tashi eh ya ce fa habbatin rihu shadidun aiko sai iska ta kaɗo guguwa mai ƙarfi ta tsama rajulun sai wani mutum ya tashi kaga manzo Allah ya ta tashi amma sai wani mutum shi kuma a'a bai ji sakon bane a'a daga cikin munafikai ne ka sa kuma munafikai mun sha karantawa ko zai tashi sai shi bari ya ga me za a yi bari ya tashi ga me za a yi dan ganin kwakwafiyar ya ce sai ya tashi famalar turihu sai ku ta ɗauke shi iska ta tafi da shi eh hatta alaƙatu bi jabal ko menene ayin ta buga shi a cikin wani dutse shikenan ya halaka magana ta kare manzo Allah ya hana baka ce zaka yi ai mutun ya shiga uku mutun ya shiga uku ya ce wa fihi aidan adikuta wannan yakin muslim arauto hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi manzan Allah ya ce sahabbansa innakum satatuna gadan insha Allah ala tabuka yace gobe za ku isa ruwan tabuka an kamo hanya kafin a iso yace gobe za ku shiga tabuka za a samu wani dan idan ruwa ne mara karfi kadan ka yake bulbula haka kadan ka ruwa ne amma kadan ka yake bulbulawa yace gobe za ku isa gurin insha Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innakum lam ta'tuha hatta ko ne bidahin nahar ba za ku je tabokan ba har sai a ce lokacin da rana ta kamar ka ce hantsi rana ta dago sosai haka yace fa man ja'aha minkum duk wanda ya riga ya je wannan gurin ruwan fala ya masu min ma'iha shay'a min ma'iha shay'a kada ya taba wannan ruwan ko da kun riga ni zuwa filin kuka samu gaba na ɓarɓulwa kaɗan kaɗan kar ku taɓa ku bari har sai na zo sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ati har sai na zo faji ina ha ya ce sahabin sai ko muka zo cikin tabuka muka samu wannan ruwan wa ƙari sabakana ilai har julani sai muka samu cin biyu sun riga mu zuwa muna zuwa ga wasu mutane biyu a gurin anan muka same su sun riga kowa zuwa a cikin mutane ya ce wala ainu misalai shiraku tambutu shay'an min shinal ma'i yace dan idin ruwan dan kadan kadan ke bulbula kadan kadan ke bulbulo haka ba yawa ya dan bulwa da kasa dai bulbul kadan kadan haka gashi nan sai muka samu kuma mutane guda biyu sun riga mu zuwa gurin ruwa qala yace da manzala yazo fa sa'alahu wa sallama sai tambaye su yace har masastu ma min al-ma'i sha'a kun taba wannan ruwan ne da kuka rubuta kun taba ruwan kun sa hannu a ciki Ƙala na'am suka ce, "E, su mutum biyu suka ce, "E, mun sa hannu." ya ce, "Fasabba kuma na Yusuf Salama wa ƙanala kuma ma sha Allahu an ya ƙula." Sai manzan Allah ya musu faɗa, ya ce, "Ba na hana ku ba." Ya faɗa musu maganganun da ya kamata a jakunan su a musu gargaɗi. Yan me kuka taɓa? Me yasa kuka yi ba na kar kowa taɓa ba? To ka san kana cikin mutane taron mutane da yawa dole sai dai a yi haƙuri ko? Dole sai an yi haƙuri. Eh wani ka an faɗa wa malala shi bai ji ba. ko ba ka bane tunda mutum wajen dubu talatin fa ana tafiya aka faɗi kuma umarni ɗaya kaga wani ta yi bai ji ba da ka dai suka ce mun taɓa kaga wannan alamu ne ma suka ce malamai cewa mutanen kirki ne ba su ƙarya ba kun kun sa hannunku a ruwan nan kun taɓa ruwan nan suka ce eh mun taɓa manzo Allah ya musu faɗa to dan me kuka taɓa me yasa kuka yi haka kaga da munafikai da za su ce ai ba su taɓa ba ko su yi ƙarya ko na makamancin haka ya ce sun zalla masa fada ya fada masa abin da ya kamata kala sai ya ce sun maghurifu bi aidihi ko bi aidihim min al-ma'i qalilan qalila kada sai suka fara sahabbai ta to yanzu ku taro mu ruwan a wani abu in ji manzon Allah ga ruwa na kulkulowa ƙasa to ga ƙasa ce to kun da ruwa ke dan kulkula ga da ya zama dan kaman rami amma kadan tunda ba shi da ƙarfi idan ruwan to to ku tara mu ruwan to ta ka tara shi haka sai a sa hannu ke sai a sa hannu dan safin hannunka bibin ka haɗe su dan abun da ka samu sai ka zuba abun zuba haka aka rika yi aka rika tara ruwa haka aka yi har ka dan tara dan wani adadin ruwa wanda zai kai a ɗiba a wanke jiki ko ai alwala ko ai wani makamancin haka ko eh yace hatta sama fi shay'in suka tara ruwa a wani abu aka manzon Allah wa ga sallallahu sallama fihi yadayhi wa wajahu daga tara masa ruwa ko a wani mazubi ne ko a salka ne ko a ƙwariya ne ko a menene ne a kawo da ya manzan Allah ga ruwan an taro mishi sai ya manzan Allah ya karɓi ruwan sai ya wanke hannayensa masu albarka ya wanke ko fuskarsa sun ma'adahu fi ma fiha sai fito a mai da ruwan a gun da yake bulbula ɗan a idan ruwan kenan saboda wannan da manzan aka manzan Allah sai ya wanke fuska da shi ka ɗauka cewa a wani kwano aka kawo ko a wani roba in a yanzu ne ko ko a wata ƙwariya a zamanin su da Allah sun kenan to sai ya dauko ruwan sai ya wanke fuskarsa ruwan da wanke fuskar ta koma cikin ƙwariyar ba ƙasa ya wanke ba ya wanke hannayensa a cikin ruwan kuma ya wanke fuskarsa mai albarka ta koma cikin ruwan sai aka ɗauki ruwan kuma still sai aka ja ka kwala ta inda idan ruwan yake bulbula ka ga wani albarka ta manzon Allah ke saboda ne yanzu ya taba jikin manzon Allah masu mai albarka sai aka mai da shi da ruwan haba sai ruwa zama kuma ya fi kowane irin bola ma da ka sani a duniya bulbula ƙarfin fitar ruwan saboda albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa adahu fi ma jarat al-ayn yace fadat al-ayn bi ma'in munhamir ai ana mai da ruwan kan idan ruwan sai ko ruwa fara bulbulowa da ƙarfi sosai kawai nan da nan kawai ruwa da kasan nan kan kace mai kawai guri yana zama zama idan ruwa mai ƙarfi shi shan ko ya ce hatta tatsan nasu kowa a cin mutum dubu talatin kowa ya sha ya ƙoshi ya ɗebi guziri mai wanka ya wanka kowa ya abin da ya kisa da ruwan ruwa yana gudana yanzu ya zama ruwa ko baya karewa saboda mai albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun makara su salama yushiku ya mu'azu idan dukal hayatu an tara ma hahuna qadimu li'a ina nan yace ya kai mu'azu ai yayi kusa in Allah ya sa kai tsawon rai za ka ga nan gunde yanzu ga shi sahara ce ga baki daya ai dai ga dan idan ruwa dan kadan ko ana fadan irin wannan ana sama cikin sahara wani lokaci sahara gaba da baya sai kuma ka samu dan wani guri ga idan ruwa na bulbula ne su zangi da Hausa eh sahara ce gaba daya sai a samu ga idan ruwa na bulbula kuma tsakiya da sausa mai sunansa idan ruwa ko a ƙuriya ka rijiya ta yar karama yar karama abu kawai ba dole sai a cikin sahara ba ta ko ana cewa da turanci oasis shine oasis a turanci to da san mai sunan shi ku diddifi ku diddifi ku diddifi ba ba falku ba ne? falku ne ko eh shi a cikin sahara ake samunsa amma a cikin sahara ake samunsa a shi wannan mamaci ne ko irin sahara ne gaba ɗaya fa sai kuma a samu wannan gun mai danshin a ciki to inda kun gane da kawai shi kenan dai hausa fara yin tsada yanzu ko to kaga ina wanda ya karanta hausa to eh daga in kana kana barin dabci in ka je kalan ciwo ka kama hanya duk akwai su a wurin sanda muke cin kasuwar kai duk muna zuwa muna fakin muna ana tattuna samun ruwa an amma shi daɗin gurin dama ko gurin shi dama ba sahara bane amma ka tona ruwa kana ga ruwa nan eh kawai ka tona biyo shi dan nan din ka ga kawai ruwa haka diba kai fi uzurin ka kuma ka wuce eh to kaman da haka ne ana samu sosai a wannan gurin to irin wannan yace yace mahazumin ajabal to wannan wai idan Allah sa kai rayu za ka ga zama guri mai dausayi kuma haka ne yanzu ya zama dausayi haga da can kuma sahara ce saboda albarkar manzon Allah sai sama gashin sama da shekara 1000 har yanzu gun dausayi ne mai kyau masha Allah to kuma wannan game da manzon Allah kadan ne ai haga wannan ai da ruwa mai bullo ko to an taɓa tafiya wani yakin kuma na masu daban gaba ɗaya ruwa ya ƙare wasu habbai Allah ya ce a nemo ruwa duk inda yake babu ko ina ba ruwa sai wani ya zo da salkarsa ya ce ya manzala ga ɗan wani ɗan guntun ruwa ya ce zuba shi a nan aka sa wani abin zuba kamar ka ce wani kwano ko ƙoƙo ko wani abu da haka sai aka je ɗan ruwan ɗan kaɗan ne sai manzala saka hannunsa mai albarka a cikin wannan ruwan yana sa hannunsa kawai sai ruwa ke bulbulowa daga hannun manzan Allah sallallahu a cikin wannan ruwan ya ce kowa ya zo ɗebu duk mutane kuma ku ɗebu ruwa ku sha kowa ya zo ɗiba sallallahu alaihi sallama ko ku zai fa yake cewa sai ni ne wata dabara su mutane kowa ɗiba yake ya je ya alwala ko ya je wani ce ni kuma kawai ɗiba da ke ina sha da har daga hannun manzo Allah kawai ya tashi da haga ai ya kowa da sada ko eh to wannan abu manzo Allah ya wannan shi ya fi komai sauki sallallahu alaihi wasallam an ce a tarihin duniya ba taɓa samun haka ba saboda ai hannun ɗan adam ba shi da alaƙa da kama da ruwa saboda jini ne a ci da kaza da kaza amma yanzu kuma ga ruwa na bulbulowa a tsakanin yatsun manzon Allah kuma kowa iba ya shaye wanka ya guzuri kuma ruwan bai kare ba sallallahu alaihi wasallam kisa sahabi ba karamin mutum ba zaman ka lafiya ka ce Allah ƙara masa yadda sai kuma yake samu lada amma wanda a ce ruwa ya bulbulo a hannun manzon Allah ya sha a cikin sa to na kaina shi ai tsakanin ku ai yafi sama da ƙasa ma nisan na gaba yayi gaba ko Allah ƙara musu yarda Allah ƙara musu yarda yace walam man tasu sallama ila tabuka ko wa sarbiha da manzala da tabuka yi salsali a ciki atahu sahibul aila sai wani daga cikin sarakuna na wani gari yake cewa aila wani yankin gari ne har a yanzu yana nan a ƙarƙashin wajen ya sunan wannan garin Jordan take ko ƙarƙashin iyakarsu da Saudiya ta sai ya zo fasalahahu shi sai ya sulhu da manzon Allah saboda dama bakin boda ne na kasar Saudiya to da ya gagga manzon Allah ya taho ga mutum dubu uku sojoji a ya san ba zai yaki da su ba kuma shi bai shiga ba zai shiga musulunci ba sai zo shi manzon Allah ni na zo ni sarkin guri kaza na zo a mun sulhu a rubuta mun yarjejeniya ni ba za mu yaki da kai ba ko ba ka bane kuma ba za mu shiga musulunci ba to shikenan za ku biya jizya kun zama ƙarƙashin daular musulunci ku ci gaba da addinin ku saboda ba a tilasta mutum shiga addinin musulunci sai dai shiga a raɗin kansa ya gamsu ya yarda sai ya shiga saboda Allah ake wa addinin ba da ƙarfi ake suka mutum ba ina fata an gane to sai zai manzon Allah suhu yace shi zai shiga musulunci zai zauna wa dahu jizya ya biya jizya wa tahu alil mai ko eh jarba'u wadara sai su ba da mutane suka da garuruwa guda biyu ne bayan wancan gari daya faɗuhul aljiziya su ma suke sulhu suke biya jizya kaga manzon Allah ya samu tagomashi ya samu kuma ƙarfi ya samu kuma ɗauki daga ubangiji saboda dama an hana zuwan kafirai ɗakin Ka'aba su kasuwanci ba an kaman karanta daga fatahu Makka cewa an haramta duk wanda ba musulmi kada ƙara zuwa Makka ko da wani irin abu ne sai da in musulunci ya shiga kawai sai kuriya suka fara kukan cewa to shikenan kasuwanci zai karye an daina business kenan babu harka kenan zarin mu zai kare kenan to sai Allah halatta musu yin jihadi kaga daga an tafi jihadi can wata ma tafiya mai nisan gaske har ya zanto mutanen gun sun yadda su biya jizya shine haraji wanda kuma za ka karɓi wannan kuɗin ayo talakawa aiki da shi bai bane tare da musulunci bai bane tare da musulunci to amma banda a Najeriya ko shi kuma naka za ka karɓa kuma a ci muna roƙon Allah Allah sa kare saboda bala'in da ba taɓa ganin irinsa ba muna dai addu'a muna ta roƙon Allah sa duk abin da ake na tsarin da mutane Allah kare ba da iko kuma Allah ka Najeriya ɗaukewa mutanen kirki jagorancin ga dukiya kamar ƙasa a ƙasar haka Allah ya zuba ta saboda hikima ta ubangiji kowa ya kwasa ya kwasa ba ta karewa amma duk ba ta yi mutane ba an bar ku ci ku je ku ci abin da kuke so da shi talaka ya yarda noman sa yayi kiwon shi yayi kasuwancin sa shi ba abin da ya dame da ku ku ci ku ci ku ci kayan ku kuma shi bane to kuma ku ce sai kun biyo shi har ta bayan gida dan abin da yake riri sama ko akule kaga zaluncin zai yi wa kuma to muna roƙon Allah Allah sakar abin yayi ta ta maka wai wani bayani wai ka duk to me in babu rami me ka magana rami ha a ce ba su ta bace kaga ai ba da dai bane ai to amma mu abin da muka iya shine addu'a ya ubangiji Allah kada ka bari ikon tasar bayinka Allah ka kawo na dauki kai ne gatan mu ya Allah shikenan mun koma gurin Allah ko yace wa ka- wa kataba lahu sallama kitaba manzala ta rubuta musu littafi na shar'i da suka kawo manzala dauki cewa su za su yi sulhu da manzon Allah za su biya jizya su ku zo ayi abin a rubuce kaga annabin rahama kenan ba wai aya ba kawai da ka ba a a zo ayi shi a rubuce ba ku takarda shikenan ba mai taba ku a cikin al'ummar musulmi ku yi rayuwar ku ku yi addinin ya ce fahuwa indahum ya ba su kuma yace su riƙe a gurinsa duk wanda zai ya ka muku hari watan wata rana ma ku nuna mar wannan rubutun da manzon Allah ya sa a yi ne ga sam ɗinsa ya saka hannu cewa kuna sulhu da manzon Allah kun zama mai kafiran amana wanda kafirin amana a musulunci kashe shi fa manzon Allah ya ce fa duk wanda ya kashe mu'ahadan to ba zai ji ƙarshen aljanna ba kai musulmi da kake addini kake komai yanda Allah yake so in ka kashe kafirin amana Allah ya ce aljanna ta haramta akan ka ba ha musulmi fa har ne na amana ma kashe shi ga musu ga dokar musulunci abin ta faɗa kuma za a ce wai wai wai shari'a wai wai ana kashe a wai kiristoci a Najeriya saboda wani aranci sabo ko duk magana cewa a daina shari'a musulunci to na ku ne shari'a musulunci namu ne mu muke so amana kayan mu akan hin zamu rayu mu mutu akan sa mu tashi kuma ka insha Allah na ruwanku da mu ku je ku yi arrancin ku mana ba shi kenan ba to Allah ya tona asirin duk wanda yake kawo musulunci abin da matsala ya ce wa kataba lissahibu al'aila wanda ya rubuta wa shi wannan sarkin aladin nan me ya rubuta masa ya ce bismillahir rahmanir rahim haka wasu kalmar Allah ko yawa bismillahir rahmanir rahim wannan kuma shine ai wasu kun annaban Allah ko ba an ba mu labarin wasu annabi sallallahu ba da ya ce a kaiwa wannan sarauniyar ko ya ce ya ce izhab bi kitabi hada fa alqi ilayhim ثم تولوا فانظروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوا المسلمين شكرا جماعة karatun. wannan wasiƙar daga Sulaimana ce kuma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama da jinkai kar ku mun wani didi da kai da tsagawa kar ku zo ku musulunta an gama a to wanda kuma magana dama ai daudanci ne ma ai ai daudanci ne ai ai cikakken mutum ba dogon magana ka faɗi magana mai ma'ana guda ɗaya a fahimta ai shikenan kowa wuta lafiya ka roho amma ba ta dogon karatu ta wani wahala kuma duk akan ƙarya eh to shi ma ce da sunan Allah mai rabi dike yace hadihi amaratun min Allah wa Muhammadin nabi rasulullahi yace wannan takarda ce ta yarjejeniyar zaman lafiya daga Allah da kuma Muhammadu annabin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko eh menene eh libuhuna bin bin ruba ko yace an ba da ta ga sarki na wannan shi aladin wa ahlul aila da kuma mutanen garin ala gaba kidin su ba sarkin shi fade ba ko ya ce mene ne safanahum wa sayyaratuhum sufunahum wa sayyaratuhum fil barri wal bahri wannan amincin zai ci gaba da wanzuwa a mutanen aila da jama'ar su a cikin suna tafiya ne akan jirgin ruwa haga gunda aka zo da sahara ce to in dai mutumin wannan gurin ne ko ya koma yankin su didda ya hauce ku ko gan shi musulmi kar ku taba shi saboda an yi aminci sarkin siya musu aminci da sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna biyan haraji saka duk musulmi bai taba su ba sai tafi kasuwancin su a jiragen ruwa ko akan tsandauri kan kasa sai bulagurin su kar kowa taba su kaga an ba su kakkiyar kariya na fata kuna ganewa ita tafiyar su akan jiragen ruwa ko akan kasa haka nan to kar kowa taba su fil barri wal bahri yace lahum zimmatullahi sai da alƙawari daga Allah wa Muhammadun Nabi sadaka daga manzon Allah sallama wa man kana ma'ahum da duk wanda yake tare da su min ahli sham daga mutanen sham shi ma ga cikin wani alƙawar kaga an yalwata musu duk wani jama'ar su duk wani mai tafiya akan tafiyar su duk al'ummar su manzon Allah ya ba su wannan aminci tunda me sarkin su ya fanshe su ya kubutar da su abin manzon Allah shi yace ba za su yi fada da manzon Allah ba kuma shi ba zai shiga musulunci ba da mutanensa amma zai biya jizya ba shi kenan gama ba magana ta ƙare yau ya ce wa hali yaman da mutanen yaman wa al-baharan da mutanen al-baharan ta ne kenan ko ko bahar kenan yace fa man arasa minhum hadasan duk wanda ya musu wala ba a cikin musulmi da cutarwa sabanin wannan da manzon Allah ya ba su na zaman lafiya sai shi kuma ya musu wani abu na cutarwa ko kwata musu dukiya ko musu abin da bai kamata ba fa innahu la yahulu ma lahu duna nafsu yace wa annahu liman akadahu minan nas to duk wanda aka samu a cikin wannan ya musu wani abu da ba haka ba daidai ba ba abin da za a faɗa ba to ko wannan yace ko ina ne liman akadahu minan nas wa innahu la yahulu an yasku yamna'u ma'an yardunahu yace to su mutanen aila da mutanen da manzala ya zayyana su an ba su kariya da aminci da zaman lafiya kada kowa ya taba su in an kwaci duke su ma to a karba abun da kwata a maida musu zauna lafiya kalaukiya na fata ana ganewa sannan kuma in suka zo wani tafki ko wata rijiya a cikin sahara za su sha ruwa kar kowa ya hana su kaga dai an ba su kakkar kariya da amana yarjejeniya na aminci wannan kuma shine addinin manzon Allah fa yace kada a hana su ko yace wala tariqan yardunahu min barin aw min bahrin aw barin kar wani ya tare musu hanyar su akan teku kan kogiya su bulaguro ko kuma a ƙasa kar a tare su ma'ana su shiga ko ina a daular musulunci tunda me arnan amana an yi amana da su ana zaman lafiya da su to wannan ne fadilin musulunci ba duk duniya ba taɓa yin wani adalci irin shi ba ka duba dai ba su sun ce ba su yi addinin musulunci ba kasu abin su zauna kan addinin su amma duk wanda a cikin musulmi ma ya taɓa su ya ci zarafin wani a cikin su ko ya kashe su ga irin narkon azabar ma da Allah zai mar shine duk musulmi da yake bukata a duniya ya samu aljanna to an ce duk wanda ya kashe irin wannan arnan amana ko kanshin aljanna ba zai ba balle ma ya shige ta tare da cewa fa shi musulmi ne yana komai na addini su kuma ba sa kan addinin musulunci amma saboda arnan amana ne aka ba su wannan eh sosai kuwa aka ba su wannan kariya kuma aka samu wani ya kashe su zai biya diya kamar ya kashe musulmi ne haka za a masa hukunci zai biya diya zai yi azumi zai kaza kaza zai zo saboda muhimmancin alkawari da kuma zaman lafiya da musulunci ba fa musulmi bane fa ta gani fa yace kuma ba sa Khalid bin al-Walid radiyallahu ta'ala anhu ila Aqaidara bin Abdul Malik sahibu daura ko Dumatul Zandal kaga tura Khalid bin al-Walid ya je gurin wannan sarki da yake mulki a wata wani guri ko da ake ta masa Zandal yace wa qala hu samaka illata ne ta tajiduhu ya sayyidul baqara yace masa idan ka ji zaka same shi shi yana farautar saniya shi ne sarkin nasu wata alkariya ce a cikin daular rumawa a garuruwan rumawa babban gari ne da sarkinsu ga sunan shi an fada ya ce to ka je ka same shi in ji manzon Allah ya ce amma ka kula in ka je garin za ka gan shi yana ne farautar saniya to shi ne sarkin nasu wa huwa ala fatihin lahu haka ne ko na misto mun tsallake ya ce faka zakarin bin hatta kana bin wasilihi sai ya kama hanya shi kare yace sai da ji har ganuwar garin jandal asalin garin nasu domin su galibin sun jima da ci gaba a duniya in suka yi gari kamar garin su sai sun yi katuwar katanga ta fensin garin sai a yi kuma kofar shiga saboda tsaro ko da kariya tun a zamanin da suke rayuwarsu rumawa ko yanzu kana kallon irin shiri na ruma za ga abu na mamaki ai wani irin gini na mamaki da suke na fadodinsu da kuma gine-gine da suke na garuruwansu za a yi gari da wata manyan katangu dogaye kuma na dutse wanda ba zai ka kama ka hau ba sannan kuma a yi wata kofa da wani irin kyaure na mamaki kuma doguwa babba kasuwa da sauransu sai to za ka je ka same sa irin wannan da ya taho sai ya samu hade zo har dab da ganuwar garin shi kaje bin wani ma'ana wannan katangar to ga gari kuma a rufe na fata an gane ina miki yace ya takar fi ismihi fana ko yantadiru al menene biman dar al ayn filalat al muqmara ko shafiya yace ya zo ne a cikin dare shi kan a wani dare wanda yake mai farin wata mai haske kamar ka ce 14 ga wata ko 13 ga wata ko 15 ga wata bai bude ake samun hasken wata sosai za gari tar dare ne amma ga haske saboda wata ya cika a lokacin yace a wani dare mai hasken farin wata yace wa huwa sadahi lahu kuma wa imra'atuhu sai ya samu sarkin ya hau kan wani bene wani dogon gini da shi da matarsa suna kallon wajen gari ko sarauta da kafaita kenan eh fabatul baqara tahukku bi quruniha sai wata kuma saniya ita kuma take ta tunkurar ƙauren ƙofar garin daga waje kenan ko ta da didi ce ko ya ni alƙasar ya ce faƙar lahu imra'atuhu har ra'ayta hada misal hada qaddu tace mata tace masa ka taba ganin irin wannan tunda take saniya ce wace iri a bar mamaki mai yiwa ko ta daji ce ko kuma daga ina ne dai tana ta tunkurar ƙaure ko ƙofar fada an rufe fadar gari ana da sauransu shi kuma yana kan bene yana kallon duk abin da yake faruwa suna kallo da hidimatarsa cikin dare ko saboda mulki da isa ke eh an kai an kawo alalla wallahi sallah ban taba gani ba alkace faman ya faru ku hada to in ku haka ne wa zai bar wannan saniya ai ya kamata ka jira kama mana ita to sarki kuma ta fara wata saniya wa irin musiba ta eh ya kamata ta mana ta wa zai bar wannan kuma saniyar hmm qala la ahad yace mata gaskiya ne ba ni zai bata ne wannan bata ba fa na dala sai ya sauko da tambaye famara bi farsihi fa usda lahu sai ta kamar dokin sa saboda yana kan denan sa ya ga saniya tana tunkurar kofar gari daga wajen gari kenan ko saniyar daji ta kamar ka ce bauna a yanzu kenan ta shigo suna wasannin su yace to kai ka taba ganin irin saniyar nan tunda kake yace wallahi ban taba gani ba wannan saniyar wa zai bata ya ce gaskiya ne ba mai barinta aiko sai na kamo ta in ji sarkin fa saboda ga sai sako kasa ya ce a ba in kawo dokinsa aka sa masa fitulu akan doki da sauransu aka kama hanya zai fita farauci hmm ina yi hmm ina miki wasu zuhu warakewa ma hu nasarin min alibaitihi sai wasu daga cikin jama'ar gidansa su ma suka hau abin hawansu suka ba sarki za a fita bayan gari farautar saniyar daji saboda bala'i ya ci musu ko eh yace falamma kar ina miki fihim akul lahu qala lahu hassan a cikin mutanen gida akwai dan uwan sarkin mai suna hassan farakiba wa taraju suka hau suka kama hanya ma'ahu da sarki fatara da hum sai aka suka kori wannan suke suke bin ita wannan mene owner kenan falamma taraju bayan sun fito daga gari an buɗe ƙofar gari sun fita bayan gari kenan ya ce ko talakatu mine ne kawai su sallama ya ce fa aka darku sai baradan manzan Allah kadir kenan an tura kadir ba dama to kaga da da mutanensa kuma dama shi an san tarihinsa ƙwararre ne a yaƙi tunda manzan Allah ya ce ya je shi gari kaza kuma in ka za ka samu sarkinsu ya fita farautar saniya haga wahayi da Allah ya manzon Allah haka da ya taho haga yanzu me zai ya riga ya zo da cin garin amma yanzu bai ga sarkin ba bai ga saniyar ba to tunda manzon Allah ne ya faɗa san ko abin zai faru haga sai da sansani ya buya da da mutanen sa dama ƙwararre ne a cikin azamanin jahiliya sai takin ko ba ya buya kayan sa suna nan ko sai ga sarki ya fito an buɗe kofar gari sun kama hanya suna bin ƙona da tayi ita kuma ta jeji haga za ce a bita kamar nishaɗi ne na masu kuɗi a bita a kama ai waye waye to sun tafi sai kawai su kuma suka riske su kuma yanzu ba san fito akan yaƙi bane fa me za a yi farauta ce farautar me saniya a ga ba ni ba ni maka mana fito da shi ba kuma ga cikin dare ne ma kamar dan wani dai wasa da dan shaɗi fa suka tau sai suka game da hujjojin manzon Allah ko na ne e wa qatalu akuhu fa akadarhu suka kama sarkin wa qatalu akuhu suka kashe dan uwansa wa kana alaihi menene iba'un min dibajin sarkin kuma a kansa ya sa kambi irin hular sun kana ganin sarakunan kasashen turai da sauran musa da sa akwai wani abu suka saka crown ana cewa kambe da hausa wata hula ta ta mulki ba hula irin wanda ka sani ba ana yin ta ne da gwal da kuma diamond da da wasu abubuwa alilli abu ne mai darajar gaske sai a daura a kai saboda isarik a saita eh saboda kanin mai tsadar gaske yace yana da wannan hula da ya saka kambe na mulkinsa an saka shi da dibaji mufadin bin zahabi da kuma zinari an kyawaye shi fastalabahu kalib sai kalib ya tarbi ya dauki wannan tun da zan kama shi an fursa na kiyaye sai aka dauki wannan hular sai aka aika manzon Allah sallama Abubakar bin sallama qabala qudumihi alaihi tun kafin ya zo gun manzala sai ta aika manzon Allah wannan albishiri ne ake da ka turo mu yi har mun gama ba bai bane ka ce a je gun sarki sarki an gama da shi gashi a daure ma yanzu ga kulasta ma sarki ko kamar a ce haka yace sun maqadama saskalit bi ukaidar sai aka taho da shi wannan ukaidar din zuwa gun manzon Allah ala rasulullahi fa haqana dammuhu wa salahu ala jizya da ya zo gaban manzon Allah ga sha ɗaure ƙasƙantacce sai ce manzon Allah shi zai fanshi kansa kuma yana so su sulhu da manzon Allah ba ya zami da kibiya manzon Allah na yi saranda ko to ba zan shiga ko musulunci ba in ji shi haga zai biya jizya kenan shi ma haga an ƙara samun ne da wata ƙara faɗi kenan yanzu manzon Allah ya shiga gurin da ma ya wuce da darsul arab sallallahu alaihi wasallam yace thumma khalla sabilahu farza ila qaumihi da ya fanshi kansa ya biya jizya ta garabu da shi sai koma gari shikenan kaga magana ta kare kenan to wannan shine yakin ta bokafa ba yaki domin su asalin rumawan ba su zo gun yakin ba da suka ji cewa manzalla ya fita da wannan tawagar to sun san cewa fa da gaske abin za a yi kuma sun san waye manzon Allah sun karanta tafan su tun da jima sun san karo da annabi ba babu kyau na fata an gane zaka sai ba su ba daga duk wani garin su da ke bakin gaba-gaba shi kuma sai je ya gama da su ba ta kan yaƙi ba sai suka saranda suka biya jizya a ga shi kyan magana ta ƙare kyan yaƙi suka yi to ai yaƙi suka yi ana ƙoƙarin a kama sai ta shi ba zai saranda ba shi zai sari mutane haka ba za a rabu da shi to shi na abin da ya faru wani sassako fi tabuka bida asala lailatin manzala ya ci gaba da zama a filin tabako garin tabuka har kusan kwana goma sha wani abu ya ce sun matsafala raji'an masu hadu to yanzu an tabbatar cewa rumawa ba za su kawo yaƙi ba sun riga sun tsorata domin ga ma saƙo an kai musu duk wani sarkinsu da yake bakin wannan eriyar ya zo ya yi wa manzan Allah ne za ka sai aka kamo hanya za a dawo garin madina saboda an yi kwana kusan goma sha wani ba a asalin ta ba kaɗai wanda kuma tafiyar da aka yi a baya ita da ta ala an hum ilal madina kadi zada hullahu izzan wa nasran Allah ya ƙara manzon Allah izza tsoro a zuciyar abokin gabana tun tsakanin mu da shi tafiyar wata ɗaya in yi cewa ga manzon da kamar hari garin su tsakanin tafiyar wata guda to sai tsorata to kaga wannan ba tsamin nasara bace yace fi tariqi a hanya ta dawowa daga tabuka za a dawo garin madina ko ibo sai su alaihi salatu wasalam sai mu zalla yake albashiri ga ulaika alladhina lam yasadiqu alkuru jama'ahu sai yake ba da labari na albishirin lada da daraja da matsayin da Allah ya ba waɗanda ba su samu damar fitowa ta boka ba daga cikin sahabbai tunda ai mun karanta ba kuma ta ba da yawa sun zo su ya manzo Allah a ba mu abin hawa mata kuma yaƙi ya ce babu abin hawa ya riga ya ƙare ta yadda har kusan raƙumi ɗaya mutum ne wadansu hawa ba mun karanta ba mutum takwas a raƙumi ɗaya to duk da wannan rabon da aka yi yanzu raƙumin sun ƙare kuma tafiya ce mai nisa kuma annabin rahama ne bai daga tafaƙa hawa na fata gane ita ku yi haƙuri ku yi zaman ku suka kuma suna ta kuka saboda jin damuwa da baƙin ciki yanzu manzon Allah tafi yaƙi yi a barna a garin Madina saboda babu talauci talauci ai musifa ne Allah raba mu talauci Allah raba mu talauci mhm kisa ka tashi ka ne ka yaƙe shi da ƙarfinka da addu'a sai Allah raba ka da shi eh da ba abu guda bi kai addu'a kuma ka dage sai Allah raba ka da shi dan bala'i ne kullum zalata ne mu tsare da talauci kullum ta Allah saboda aibi ne ba kare ba da dan adam Allah ka raba mu da shi har illa ma sha Allah sai mu zalake ba da labari na albishiri ga wanda ba samu tafiya yaƙi da shi ba ya ce wa hum ashaddu harsan alaihi suna tsananin kuma kwaɗayin son zuwa yaƙin amma ba a samu dama ba saboda mai babu abin hawa fa ya ƙulu sai salama sun ga cewa inna bil madina la aqwamu yace lalle a cikin madina akwai aqwamu waɗansu mutane masirtum masiran duk tafi da kuka yi dinnan ba ku yi tafiya ba wala qatatum wadiyan ba ku tsallake wani kwari ba ko wani kwazazzabo ba illa kanu ma'akum face suna tare da ku sun san cewa da yanzu mu ma mun tafi da yanzu muna guri kaza yanzu suna go kaza mana zuciyarsu ta tare da ku dan an nuna maka mahimmancin kyakkyawar niyya malamai suka ce kyakkyawar niyya mahimmancin tagon musulmi ba kaɗan ba ne saboda ita kaɗai zai sa Allah ma ya baka aljanna idan Allah ya ga cewa daga sa kake niyyar duk da baka samu damar yin abun ba amma niyyar ka take mai ƙarfi akan abun sai Allah baka ladan masu aikata abun yasa kullum kana kyakkyawan niyya a ranka ina ma Allah zai baka dama sai ka ayyana wani abu na alkhairi ka ce da zaka samu dama da kayi kaza da kaza na alkhairi da kayi musulunci kaza da kaza daga ga Allah na baka dama kuma yana baka kai abin nan lada kuma ya kashe kai ta yana ka cin masu irin wannan aiki insha Allah yace wala qada ko mun karanta qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa hum fil madina kuma suna zaune a garin Madina amma duk tafiyar da muka yi nan suna kuma tare da mu a cikin lada da kauna da san abin a zuciya Allah na'am yace eh yace habasahumul uzr ai su uzri ne ya hana su hawa yaki ba sun ƙi zuwa da gangan ba ne uzuri ne na babu na ba damar azo na ba ta an gane ke sa kullum ka nage musulmi kyakkyawar niyya kullum ka masa kyakkyawar fata in ga musulmi saboda baka san me niyyar sa zuciyar sa yanzu wani aransa ina zai ina ma Allah zai ba shi kuɗi ya kai na dangote ko da zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza in kuma daga sai ke sai Allah bala dan masu wani aiki kwarar da gaske to wannan shi ne ko lokaci yake nan matsaya nan ba ga wannan ya nuna maka mahimmancin niyya a musulunci ya suka ce malamai to kullum kana kyakkyawar niyya dan babban abu mara mazala faɗa shi ne za ta shi mutum ne akan abin da ya mutu niyyarka da kake da ita sai ka rasu to akan za ta shi kan tashin kiyama shi yasa kullum kana kudirin kyakkyawan abacin zuciyarka Allah ubangije ba mu ikon yin kyakkyawar niyya da kuma aiki mai kyau kafin a tashi ko wani dan uwa ya ce a saka ƴan uwan shi a cikin addu'a wadarna ga fitarin juma'a sun fita wani uzurin su ko bulaguro an dauke mata da ƴaƴanta yanki da nafi sun ce sai an ba su waɗansu kuɗaɗe wajen miliyan ashirin ko na makwanta ka a siya musu babura wani makaran bala'i ba ne makaran bala'i ba ne wannan kuma ya zama kuma a yi ciniki kuma da da kuɗi ya je kuma akai kuma akai din kuma kuma duk kuma ana yi kuma a Najeriya kuma ya kace babu gwamnati ka ka gani to amma dai mu abun dogaran mu Allah ne muna ta addu'a ko da yaushe duk wanda yake da hannu a gurin hana mutane nutsuwa duk inda yake Allah ya dammara shi Allah ya girgiza su Allah ya watsa kansu da saukar musu annoba ta gajiya da kasala da mantuwa Allah ɗaura musu abin da farko duk mutanen da aka ɗauke kuma Allah kwato su da su iyalan su dan ƙarshen bakin ciki da bala'i kenan zuwa a ci mutuncin mace a walakantar da ita a ci mutuncin mutum a walakantar da shi ana tunji kamar wani akuya kuma an yi ba su ɗaya su bi ba kuma ana tayin kayan su kaga na ƙarshen bala'i kenan samu abin da zamu yi dai addu'a ce kuma addu'a gaskiya ce in kai da imani da yaƙini Allah kuma zai karɓa maka kuma insha Allah da karɓa mana kuma sai an waye gaba da tarihi insha Allah so muna addu'a da su waɗannan aka musu da ma waɗanda ba mu san su ba an musu din da yawa duka Allah ya dawo da cikin iyalan su su koma su ubangiji Allah daura musu bala'in da ba za su iya ba Allah daura musu gajiyawa ya daura musu kaskanci ya kawo ƙarshen wannan abun duk wanda yake da hannu a cikin sa kowane ne Allah daura masa abin da fi karfin sa Allah ya tsayar da abin ya yaye shi ya ba mu lafiya da zama lafiya saboda bala'i da bakin cikin yayi yawa alaji yayi yawa ka kaddara kuma ce a tafi da ta cikin jeji me ba za a mata ba me ba sa yi ne wulakanci kuma shikenan ana ce shikenan kuma hanyoyi ne da za a bi a gyara amma ba za ba ba tashi ba saboda su siyasar su a gaban su kawai kawai su za su sabon zaɓe su wani waya kawai shikenan ba dan adam bane a gaban su Allah ubangije kamar ƙarshen wannan bakin ciki Allah ya yi wannan bala'in har abada ya Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi